بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم ووالاهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا جماعة المسلمين dukkan godiya da yabo da girma da ɗaukaka sun tabbata ga Allah maɗaukacin sarki mai kowa mai komi wanda ya sake haɗa mu a cikin wannan makaranta ta Rasul Janna lidirasati ulumil kitabi was sunna inda muke ci gaba da karatun darussan watan Ramadan a cikin littafin Ithafu Ahli Safa tare da littafin Shahr Ramadan ahkamun wa fawaid a yau muna sha ɗaya ga watan Ramadan hijira dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyar muna shahi na hamsin da hudu wato ci gaba da bayani game da abin da ya shahi kushi da kuma hankuri na manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam. Shekuna Abdullahi ya ba mu labarin cewa annabi sallallahu Alaihi wasallama ya kasance a ba'adan nasi gababan, wato ya yi kowa nisan gushi kuma ya yi kowa saurin sauka idan ya yi gushi. A muna cikin ainihin sharhi ga wannan magana ta shekuna abdullahi wato inda yake cewa wakaraja sallallahu alaihi wasallama za ta yaumin ala ba'adu ashabihi wahum yatanaza'una fil qadam wato annabi sallallahu alaihi wasallama wata rana ya hito ya isko sahabbansa suna jayayya game da abin da ya shahi kaddara suna ta gardama game da abin da ya shahi kaddara da yadda take faruwa wanga ya faɗi nashi ra'ayi wanga ya ce ba haka nan na ba wanga ya faɗi haka dai suna ta gardama da jayayya faghadiba shine mahallin shahid sai annabi sallallahu alaihi wa sallam yayi hushi hatta ahmarra wajhuhu har sai da fuskar annabi sallallahu alaihi wasallama ta yi jajir ka anna ma fuƙi a fi wajina taihin rumman ka ce an hanhatsi rummani bisa fuska ce waton jan abu ne shi rummani ja ne fuskar annabi sallallahu alaihi wasallama in yi hushi to takan yi jajajir kamar wanda an ka fashe wannan iccen na rumani ko ɗayan iccen rumani bisa huska ta saboda janta. Faƙala, sannan annabi sallallahu ce, Abi haza umirtum da wannan jayayya tsakaninku kuke aka umarce ku. Am bi haza ursiltu ilaikum ko kuma da wannan gardamar da kuke yi game da ƙaddara da shi an ka aiko ni zuwa gare ku. Inna ma halaka man kana qablakum hina tanaza'u fil amr. Allah sallallahu alaihi wasallam ce to inna ma dai waɗanda aka yi ku sun halaka ne lokacin da suka kama jayayya fi hadha al'amri game da wannan al'amari. Saboda haka gardama da jayayya game da abin da ya shahi kaddara ko kuma gaba ɗaya in general game da abin da ya shahi addini abu ne wanda yake wato bai da kyau da haka sai a nisance shi annabi sallallahu alaihi wasallam yana tambayar sahabban sa amma yayi hushi kwarai wannan yana nuna muna wuraren da annabi sallallahu alaihi wasallam yake hushi wato in abu ya shahi addini addini yayi hani daga yin garzama ba a garzama wa tarkil mira'i wal jidali fi din saboda haka wannan garramar ta sa annabi sallallahu alaihi wasallam yayi hushi yana gaya masa habbansa cewa ba shi aka aiko ni ba kuma ba shi an ka baku umarni ba kuma garzama ita ta halakar da mutanen da aka yi ku saboda haka ku nisance ta wa ghadiba alaihi salatu wassalamu min takallufin nasi fi su'ali 'an al-umuri ad-daqiqah annabi sallallahu alaihi wasallam haka kuma ya yi hushi saboda mutane wato sun kallafa tambayoyi game da wasu zurfafan al'amurra kusa da annabi sallallahu alaihi wasallam yana majalisa to sai aka zo aka kai masa tambayoyi daban-daban mutane suna kai masa tambayoyi to shine faga diba annabi sallallahu alaihi wasallam yayi hushi suna tambayoyi game da zurwahon al'amurra waɗanda ba su da ma wata fa'ida. Baya kunu su'alun kuma waɗannan tambayoyin nasu, wata sukan kasance sababan fita shiri alaihim, sababi na ga tsanantawa alaihim a kansu, zai sa a tsananta musu ga al'amari. Waka zalika haka nan kuma min su'alihim tambayar su an ma la yufidu game da abin da bai da amfani. Faƙadar wal Bukhari عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال الإمام البخاري يا رواية دق أبو موسى الأشعري يرى الله ثبت غريسة قال أبو موسى الأشعري يكشي سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أشياء كرهها أن تنبي النبي صلى الله عليه وسلم game da wasu abubuwa waɗanda bai son a tambaye shi aka cika wa annabi tambayoyi saboda shi annabi bai so a yi mai tambaya game da al'amari a tsananta. To, falamma uksira alaihi lokacin da an ka yawaita mai tambayoyi, wanga shi tambaya, wanga shi tambaya, wadai ba. Sai annabi sallallahu Alaihi wasallam ya hushi, sun makala sa'ayi sannan ya ce da nasu ga mutane. Bayan ya yi hushi, ya ga sun tsaurar tambaya, sai ya ce, saluni an mashe su. to ku yi ta tambaya duk abin da kuka so ku tambaya tun da dai ba ku jin magana barin waɗannan tambayoyin to ku yi ta tambaya ya faɗi wannan magana ne ce ku yi ta tambayar amma ba yana nufin a ci gaba da mai tambayoyin ba ma'ana alamar fushin na yake to ai kai tambaya fa qala rajulun to wani shi ma bai gane kushin annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce man abi ya rasulullahi wa ubana kadi ba hauka tambaya ai shi ya shi cancanta ya kowa sanin baba ne ko amma annabi ya ka tambaya wa abba bana kala annabi ya ce mai abuka huzafa sunan babanka huzafa faƙala faƙama akhau sai wani ya tashi faƙala ya ce man ali ya rasulullah ya ma'aikin Allah ni kuma wa abba bana faƙala ya ce abuka salim maula shaiba kai kuma babanka salim maula shaiba فلما راى عمر بن الخطاب رضي الله عنه ما في وجهه lokacin da sayyidina Umar ya ga abin da a cikin huska Annabi sallallahu alaihi wasallam na hushi dama hushi Annabi bayyane yake bisa huska ala sai ya ce ya rasulullahi ya manzon Allah inna natubu ila Allah azza wa jalla ya rasulullahi tuba muka mun tuba zuwa ga Allah ayi hankali a yafe muna duk waɗannan alamomi ne na hushin Annabi sallallahu alaihi wasallam in abu ya danganci addini saboda annabi ya yi fushi ne saboda suna tambayar zurbawan abubuwa waɗanda Allah bai aza musu ba ko kuma suna tambayar abubuwan da ba su da amfani a addini shi kuma annabi yana son a yi masa domin an umarnin ya yi tambaya game da baba ne kuma ya san shi don ɗaya jarrabe annabi shin ya sani ko bai sani ba ko bai sani bai faɗa mai gaibin baba ne to da ya yi irin waɗannan washaka ilaihi rajulun min idalatil imam fi salati daga cikin namazi misalai na hushin annabi sallallahu alaihi wasallama wani mutum ya kai koke min idalatil imam na tsawaitawa liman fi salatihi a cikin sallah dai cewa limamin unguwarsu in ya fara jan sallah sai an daɗe ya tsawaita musu wa mashaqqatihi da kuma wahala tai wahalsuwa fi alal musallin bisa masu sallah yana wahalar da masu biya sallah sai ya ja doguwar sura ya daɗe yana sallah da su shi ma da an kai ma annabi ƙarar wannan limami fa hadiba sallallahu alaihi wa sallam sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yayi hushi hatta qala abu mas'ud har sai da abu mas'ud yace uqba bin amr shi aka ce abu mas'ud uqba yace ma ra'aytuhu ghadiba fi mawdi'in kana ashadd ghadaban minhu yawma idh yace ban taba ganin annabi sallallahu alaihi wa sallam yayi hushi a cikin wani wuri irin wannan wuri ba wanda ya kasance mafi tsanani irin wannan wuri ba ban taɓa ganin irin hushin annabi sallallahu alaihi wasallam a wani wuri irin wannan wuri ba thumma qala sannan yace ya ayyuhan nas inna minkum munaffirin annabi ya hudu ba ya ce ya ku mutane cikin ku akwai masu koran mutane daga addini suna sa mutane su kyamaci addini su ji ba su addini don ka ja mutane wajen sallah ka daɗe ka tsaurara akwai mai bukata akwai rarrauna akwai tsoho shine annabi ya ce faman amman nasa saboda haka duk wanda zai yi limanci ga mutane to fa laysa jawwan isassarta kace tsawaita fa inna khalfahu da'if saboda bayan sa akwai ad-da'ifa rarrauna mai rauni ne bai da lafiya bai iya dogon tsayi wal kabira akwai tsoho shekaru sun ja bai iya dadewa tsaye wazal haja sannan akwai kuma mai lalura wani yana da bukata jiran ɗaya ka ya ƙara salon nan ya sheƙa ya tsaye wajen lalura ta ka taho ka riƙe mutane saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsananta yayi hushi da an ka faɗa mai wannan limamin mai tsawaitawa wannan hadisi muttafaqun alaihi riwaya bukhari da muslim yustafadu min alhadisi alghadab lima yunkaru min umuri din wato ana amfanuwa daga hadisin alghadab hushi lima yunkaru ga abin da ake musu min umuri dini na al'amuran addini cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yakan yi hushi in yaga wani abu wanda bai dace ba ana yi ne a cikin addini sannan hadisin yana karantar da mu at-taysiru ala al-umma wato sauƙaƙawa ga al'umma saboda addini yusrun addinu yusrun addini abu ne mai sauƙi walan yushadda ad-dina ahadun illa ghalabahu ba wanda tsaye tsaurara wajen addini face addini sai yarin jaye shi sai ya kai shi ƙasa da haka tun harko ka ɗauke shi da sauƙi ma'anar wannan sauƙi komi a yi shi bisa ga mahallinsa komi a yi shi daidai ka kuma a ce ba a tsawaita ka tafi kuma ka kama koton kurciya cikin sallah ba shi aka nuyi ba ka yi sha sha irin masu cewa shi alaf ɗin musamman wajen gehen tarawihi za a ga an an zai yawa wajen tarawihi sai ga mutum aya guda ko rabin aya mudhammatan Allahu akbar sami Allahu liman wannan ba sallata ba ba a karba irin wannan ta sauri saurin nan a komi ana so a samu natsuwa ta an kai ka a tsaurara ka a tsawaita tsawaita wadda za ta wahalar suwa sannan kai kuma ka kai sauri saurin da za a je ma sallar ka sallar ma sai ma addu'a ta ce zayya'aka Allahu kama da ya'tani Allah ya tozarta ka kamar yadda ka tozarta ni da haka khairul umuri awsatuha wasu mata mawaqif ukhra akwai mawaqif wato akwai waƙoƙi daban-daban tushiru waɗanda ke ishara ila anna ghadabahu alaihi salatu wassalam cewa hushin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lam yakun maqsuran ala irtikabi al-mukhalafat ash-shar'iyya wato annabi sallallahu alaihi wasallama hushinsa bai takaitu bisa ga waton hawan saɓani wanda abubuwan da suka saba shari'a ba ba ne kowanne mu ba wai sai abin da ya saba shari'a ba kawai bal kana yaghdabu li mujarrad taqa'ud an-nas an al-khair a annabi sallallahu alaihi wasallama yana hushi ne idan mutane suka yi taqa'usi taqa'usin nas an al-khair wato idan mutane suka ja baya game da aikin alkhairi wai ba sai an saba ma shari'a ba a'a idan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga mutane sun ƙi yin ayyuka na alkhairi kamar sun ƙi yin kyauta ko sadaka to shi ma annabi sallallahu alaihi wasallam akwai sabda yake yin hushi aw tarkihim lima huwa aula ko kuma ya ga abin da ga abin da ya dace amma mutane su ƙi ne shine tarku aula barin abin da ya ci ga wannan al'amura guda biyu wannan ya fi wannan to mutane sai su ƙi yin wancan da ya fi su yi na ƙasa to shi ma annabi sallallahu alaihi wasallam yakan yi hushi in ya ga mutane sun yi haka nan wa yashhadu li zalika ma rawahu al-imam ahmad abinda al-imam ahmad ya ruwaito a cikin musnad nasa yana shaidu akan wannan magana an jarir ibn abdullah al-bujali qal jarir yace khatabana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah tsira da aminci Allah tabbata gare sa yayi muna huduba fahassana ala sadaqa sai kwaɗai ta shemu akan yin sadaka annabi yayi hudu ba ya ce mutane su yi sadaka faɗa nasu amma kowa sai ya shu an ka yi jinkiri an ka ƙin sadaka nabi ya ja hankali ga muhimmancin sadaka ga kuma masu bukata nan a ba su sadaka amma kowa ya ja baki ya tsoke kowa ya hiddu abin hannu na yi sadaka to da annabi ya ga mutane sun yi ƙin an yi jinkirin yin sadaka hatta ru'iyal ghadabu fi wajhihi har sai da an kaga hushin ga huska annabi sallallahu alaihi wasallama ya zan yi wa'azi ya ce ai sadaka amma kuma kowa shi wa qala marratan hatta bana wato ga wata riwaya maimakon hatta ru'iya fi wajhil ghadab to ga wata riwaya cewa ya hatta bana al ghadab sai da hushi ya bayyana fi wajhi ga huska annabi sallallahu alaihi wasallam yayi ya ja hankali ya yi wa'azi ya nuna muhimmancin sadaka amma kowa ya shi kuma ga masu bukata sun ma ina rajula can talibinsu annabi ya yi fushi in yin sadaka kaga ba saba ma shari'a ne ba amma kuma an ƙin wani aikin alkhairi to irin yi ƙin yin aikin alkhairi yana sa annabi ya yi fushi ba saƙo na ba amma kuma ƙin kyautata ma al'umma ne da annabi ya fushi can inna rajulan min al-ansari sai an ka samu wani mutum daga cikin lansaru ya abisun rafi sai je ya taho ya kawo wata jikka cike da kuɗi fa da ha iyahu sai ya ba annabi sallallahu alaihi wa sallama ga sadakan nan da annabi ya umurni a basuwa to dama mutane jiran ɗaya suka yi a buɗe ƙofa don haka da wani ya basuwa sun matata ba'an nasu sa'annan mutane sun kabi juna fa'a ƙau su ma sai sun kai ta basuwa wanga ya kawo nashi wanga ya kawo nashi hatta ru'iya fi wajhi suru da haka hushin nan da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi sai ya jaye an kaga farin ciki a cikin huska annabi sallallahu alaihi wasallam fa qala sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace man sanna sunnatan hasanatan kana lahu ajruha wa mislu ajri man amila biha kaga wancan na farko da ya fara kawo jikka take annabi ya ce duk wanda ya sunnanta wata sunna mai kyau to za a bashi ladarta da kwatankwacin ladar wanda ya aiki da ita min gairi an yunta ƙasa min ujurihim shay'un ba tare da an rage komi na ladar su ba za a bashi ladar waɗannan mutane cikakka da haka wannan da ya fara tsawa da sadaka da farko to ya samu ainihin ladar duk wanda ya fara sadaka da baya bayan tashi lada da ya basuwa wa man sanna sunnatan sayyi'atan sannan annabi sallallahu alaihi wasallam yace kuma wanda ya sunnanta wata mugunyar sunna wato ya kirkire bid'a kenan shi kuma kana alaihi wizruha zunubin ta ya tabbata a kai ne wa mislu wizri man amila biha da kuma kwatankwacin laihin wanda ya aiki da wannan bid'a min ghairi an yunta qasa min awzarihim shay'un ba tare da an rage komi daga zunuban nan nasu ba qala marratan yani aba muawiya wato abu muawiya yace wata riwaya min ghairi anyun anyan kusa maimakon anyun ta kasa kaga ga riwayar ma karanta anyun ta kasa to ga wata riwaya cewa yake min ghairi anyan kusa min ujurihim shay'un min ghairi anyan kusa min auzarihim shay'un kaga wannan hadisi yana karantar da mu cewa annabi sallallahu alaihi wa sallama kushinsa bai tsaya ga ganin mutum ya yi aikin saɓo ba, a ko wani aikin alkhairi na lada ya yi umarni ya ga mutane sun ƙi, to annabi yakan yi hushi, kuma za a ga alamar hushin na bisa huska. Da haka akwai inda hushi yake da amfani, akwai inda hushi yake da fa'ida a nuna shi. Rashin hushi haɗari ne, kamar yadda hushi yake haɗari. Da haka mun yi bayani akan hushi kala-kala ne. fushi wanda ya shahi addini to shine ake so in kaga an taba addini ko kaga an yin wani al'amari wanda ya shahi addini wa an abi hurairah radiyallahu anhu anna rajulan haqiqa wani mutum shatama ababakar ya baci sayyidina abubakar radiyallahu anhu wan nabi sallallahu alaihi wasallam jalisun alhali annabi sallallahu alaihi wasallam yana zaune gabanai wani ya zargi ya zagi sayyidina abubakar faja'ala annabi sallallahu alaihi wasallam ya'jab sai annabi yana mamaki wa ya tabassam kuma yana murmushi yana ta gaya masa sayyidina abubakar maganganu falamma aktara ar-rajul lokacin da mutumin mai zagin sayyidina abubakar ya yawaita wato ya ƙure shi ƙasa an kai ma ɗaya an kai ma biyu to na uku sai ka ce shin wai remi na ko mina na don haka da ya yi ɗaya biyu ya yawaita sai ɗai sai da na abubakar radiyallahu anhu radda alaihi abubakar wato ya kunna sai da na abubakar ya ƙure shi don haka kawai sai da na abubakar ya mai tsammai ni haka zagi to kai ma haka فغضب النبي صلى الله عليه وسلم شيء محل الشاهد da sirna abubakar ya mai da zagi kasan abinda ake cewa hasanatul abrar sayyiatul muqarrabina wancan kaga annabi bai fushi ba dan bai da matsayi bai kai matsayin sirna abubakar auren annabi ba amma sirna abubakar yana mai suwa fa ghadiba annabi sallallahu alaihi wasallam sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya fushi kuma da ya fushi wa kama min majalisin sai tashi ɗaya sai ya ci fala hita hu abubakar abubakar ya san sai na abubakar sai na rasulullahi sallallahu alaihi ya fushi dan haka sai sauri ya cimma annabi sallallahu alaihi wasallam faqala sai ya ce ya rasulullahi kana yashtumuni wa anta jalisun mutumin ga kaga shi dai fara zagi ba kuma kana zaune ka gani fala ma radtu alaihi ba'da qawlihi ni kuma da nan mai san mai na shi tashin zagi ba ma gaba da nan mai san mai ba غريبتا sai kai fushi ya kumta katta shi faƙara lahu sai annabi salatin ya ce inna huka na ma'aka malakun ya rudu an ka to ai abin da baka sani ba kai sai da na abubakar lokacin da mutumin nan yake zagin ka ai akwai wani mala'ika na nan tare da kai duk sadda mutumin nan ya zage ka to mala'ika na nan yana kare ka yana yi mai raddin wannan zagi falamma radatta alaihi ba'da qawlihi to kai kuma lokacin da ka yi fushi kan mai san mai sashen zance ne wa ka shaitan sai ga kai shaitan ya faɗo falam akul li aq'uda ma'a shaitan ni kuma bai yiwa in zauna wuri guda tare da shaitan dan haka ina ganin shaitan ya faɗo nace to ni na bar wuri sai na tashi kaga a dalilin da yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yayi fushi kenan wannan hadisi rawahu ahmad al-imam ahmad ya ruwaito shi saboda haka duk ire-iren waɗannan abubuwa sukan husatar da annabi sallallahu alaihi wa sallam wani zalika ya zaharu jaliyan da wannan yake bayyana ƙarara an na gadaban nabi sallallahu alaihi wa sallama kana li wajhin lahi ta'ala shi annabi sallallahu alaihi wa sallama yana hushi ne domin neman yarda Allah kawai lan tisara fihi lin nafsi ba wai don neman nasara ga rayuwa ba don ramuwa ga rai ba wala madkhala fihi lil hawa sannan babu mashiga a ciki na lilhawa ga son rai wa haza huwa al-mi'yar al-haqiqi lil wusul ila ridha Allah azza wa jalla to wannan shine ma'auni na haƙiƙa domin neman saduwa ga Allah madaukakin sarki dan shi ake son in za ka yi hushi to kai hushi lillahi wa yaghdaba lillahi wa yarda lillahi duk abin da za ka yi hushinka ya kasance don Allah ne kawai za ka yi kakka yi hushi don wani abu sannan in za ka yarda abu kuma ka yarda ne don Allah kawai ba don komi ba anwa'ul ghadab kenan idan muka duba waɗannan hadisai da muka karanto fal ghadabu naw'ani bayan waɗancan kashe-kashe da mun ka sani guda uku hushi mai yawa rashin hushi kwata-kwata da kuma na tsakiyar su to za mu koma duba mu ga cewa hushi kenan ya kasu gida biyu in za a yi hushin an ɗebe rashin hushin kwata-kwata shi ba a sawo shi anan ba al'awwal na harko al-ghadabul mahmudu hushin da ake son a yi wanda ake yabo ba huwa ma kana lillahi ta'ala shi ne duk za ka yi hushi to ka yi hushi don Allah inda ma tun ta haku maharimu lokacin da ka ga an keta wani abu da Allah ya haramta da ka ga an yi wani abu da Allah ya haramta an yi aikin asha kaga mutum ya yi ƙarya ko ya yi alfasha ko ya yi zina ko ya sha giya ko ya yi caca ko wani abu makamancin haka to ka ji ciwo a ranka in kana da hali ka hana in iyalanka na ko ɗiyanka in kuma ba ka iyawa kana iya wa'azi ka yi wa'azi a matsayinka na masani wannan laihin amurin bil ma'arufi wa nahyun anil munkar idan matsayinka bai kai ba to ka ji ciwo a cikin zuciyarka wa zalika da abul imani wa hadha nau'u wannan nau'i na hushi wanda ake yabo samaratun min samaratil imani wato amfani ne daga cikin amfanonin imani sai in mutum na da imani sannan zai ji cewa idan an saba ma Allah shi ji ciwo amma in bai da imani gaba gare a yi sabo shi ma sai shi saban ba komi bai jin komi gaba gare a shagiya a yi caca a yi zina bai jin komi normal ne da wannan imaninsa babu shi imaninsa ya yi rauni ba ɗan ƙaramin rauni ba amma duk mai imani to daga cikin samara ta imani dole ne ya ji ciwo idan an saba ma Allah madaukakin sarki iz anna allazi la yaghdabu fi hadha al saboda duk wanda bai hushi a irin wannan wuri yaga an saba ma Allah yaga mutum yana ƙarya ya san ƙarya ta amma bai jin ciwo ko yaga mutum yana zina bai ji ciwon komi ba ko yaga wani yana caca bai ji komi ba to wannan da iful imani wannan mai raunin imani qala ta'ala an musa alaihi wa ala nabiyina as-salatu was-salam Allah madaukakin sarki ya ce game da annabi Musa kira da amincin Allah su tabbata gare shi da shi da annabi mu annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ba'da ilmihi bi ittikhaz qawmihi al-ijla waton bayan annabi Musa ya ji labari da ya tahiya mutane ne sun ɗauki ɗan maraƙi sun mai sai shi ne abin bautarsu annabi Musa ya tahi ya gana da Allah tahiyar nan da ya yi ya yi kwana arba'in ya dawo ko da ya dawo mutane ne sun koma bautar ɗan maraƙi kaga bautar maraƙi ai wani babban munkari na da haka annabi Musa da ya ji labari walan ma raja'a Musa lokacin da annabi Musa ya dawo ila qaumihi zuwa ga mutane ne ya ji wannan labari ghadbana sai ko da ya dawo husa ce to haka aka so in ka ga sako to ka hukai hushi asifan suna cikin damuwa suna mai bakin ciki kala sai annabi Musa ya ce bi isa ma khalaftumuni min ba'di tir da wanga khalifanci da kun kai min bayana. Wanga riƙon amana da ni baku, kahin in dawo, ba ku tsare min shi ba tir, a ajiltum amla rabbikum, amra rabbikum shin garaje kun kai da umarnin Ubangijinku, na ta in an so muku umarni, amma kahin in dawo har kun canza addini kun zama masu bautar gumaka. Ga annabi Musa ɗauke da attaura yana ɗauke da alluna waɗanda an ka rubuto mai a taura a cikinsu amma saboda hushi wa alƙal alwaha annabi musa ya jiwa da allunan nan alluna a taura sun ka kakkare saboda hushi wa a haza bi ra'asi akhihi annabi musa ya kama kan ɗan uwa ne harun saboda hushi ya jirruhu ilaihi yana jayo shi ya za ka bari mutane na su kama bautar ɗan maraki daga ɗai in sai in dawo ya yi hushi ƙala shi kuma annabi haruna ɗan uwan annabi musa ya ce ibna umma ya kai ɗan uwata innal qauma star'afuni hakika mutanen ga sun raunana ni sun ga rauni na sun sun hi ƙarhi na wa kadu yaqtuluna ni na iyakacin kokari na in hana musu amma kuma su kuma har sun kusa su kashe mu saboda ina kokarin an hana musu bautar dan dan marakin nan wala tu smith bil ada dan uwana kakka sa makiya su su farin ciki su samu abin da za su faɗi har da ni kai fushi da ni wala taj'alni ma'al qawmi zalimin kakka sanya ni cikin mutanen ga azzalumai waɗanda sun ka hurhura addinin su sun ka koma bauta dan maraika kaga mahallin shahidi annabi Musa yayi fushi fushi mai tsanani da yagga an saba ma Allah haka ake son idan ka ga an yi wani aiki na sabo to ka yi fushi in wanda kake iya hanawa ne saboda ƙarƙashin ikonka ne a matsayinka na shugaba ko a matsayinka na jagora ko a matsayinka kila kai ne mai gida a cikin iyalinka to sai ka hana ai unwani da fawa ka hana in kuma abin ya fi ƙarhinka amma kana iya magantawa to ka maganta a ga hushinka cikin maganganun nan naka in kuma ko magana ba ta da mahalli ba ka iyawa to ka ji ciwo cikin ranka wannan shine mataki guda uku amma hawan nan shine ad'aful imani kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa mana a cikin hadisi وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت أنك قولك السيدة عائشة يرجع الله ثبت قريتك على التاتي ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا قط بيده annabi sallallahu alaihi wa sallam bai taba sa hannu ne ya buji wani abu da hannu ne ba da kai wala mar'atan ba mace ba wala khadiman ba mai masa hidima ba illa an yi jahida fi sabilillah sai wa in zai yi jihadi wajen daukar da kalimar Allah sai an tayi wajen yaki wa ma nila minhu shay'un qat fa yantaqima min sahibi ba a taba taba shi da wani abu ba da kai wani ya ci mai amana ko ya zalunce shi ya rama sai ba illa an yunta haka shay'un min maharimin Allah sai fa an ce ta alhurma Allah sai in mutum ya aikata haramun wannan kan fahimta kimu lillahi azza wa jalla wannan kan zai yi ramuwa in mutum ya yi zina mai aure ne to annabi zai sa a jihi shi in ya yi sata wanda ta kai a yanke hannu ne za annabi zai sa a yanke mai hannu duk wani haddi daga haddodin Allah in mutum ya taka shi gaban annabi sallallahu alaihi wasallam ko annabi ya ji labari to annabi bai yahewa sai an an ɗauko fansar wannan haddin da mutum ya tafi wannan hadisi rawahu muslim da haka kaga duka waɗannan hadisai da ayoyi suna karantar da mu wato mahallin hushi kai hushi don Allah ba kai hushi don an taɓa kana girman kanka ba ko an keta ma alfarma ba ومن ذلك ما رواه عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال ياتي خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على أصحابه إنه وانجا حديثي لما هكرمتا قول النبي يهيتو وهم يختصمون في القدر سنة جائية جميلة أمين دي شاهي قدرة وده يقنيسو هكا ننفك أن ما يفقع في وجهه حب الرمان من الغدر يقفكو سنة جائية تو كمد أنهم وكي ƙwayar rumani a cikin huska annabi sallallahu alaihi sallama huska fi ta yi jajajir saboda bushi faƙala sai ce bi haza umirtu wannan shine umarnin da an ka baku au li haza khuliqtu wannan shi an ka halicce ku saboda shi ku ji zaune ku yi tagarrama da junan ku tadribuna alqur'ana ba'dahu bi ba'dih kuna buga alqur'ani sashi ne da sashi wanga ya jawo ga aya wanga ya jawo can a cikin alkur'ani na wanga yawa wanga rabbi da ayoyin alkur'ani annabi yace to shi yanka baka umarni yace bi hadha halakat al umam qablakum to ta wagga hanya ne ta gardama a cikin alkur'ani ne al'ummomin kahin ku suka halaka قال يتي فقال عبد الله بن عمرو عبد الله بن عمرو يتي ما غبطت نفسي بمجلس ban taɓa burin rayuwata ba a wani majalisi takallaftu fihi an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wanda ni mai a ciki ne daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na yi kullum a ce ina tare cikin majalisar annabi sallallahu alaihi wasallama ma gabattu nafsi bi zalika almajlis irin yadda ni gurin samun kaina a cikin wannan majalisi wata hallufi da mayewa ta arhu da gare shi yanzu dai ina ma ake ba da ni an kai zaman nan ba majalisin nan ban ji daɗi ba wannan hadisi Imam Ahmad ya rawaito shi qala shawqi shawqi yana cewa fi marhin nabi sallallahu alaihi wasallama فإذا غضبت فإنما هي غضبة للحق لا بغن ولا شحناء يا رسول الله إن كي هشي إن أنك هشينك هشين نناك كايش ني دون غسكيا كاي هشي ني دون الله ba don wata ƙiyayya ko wata gaba ba wannan shine kashi na ɗaya na hushi al-mahmum asani kashi na biyu al-ghadabul mazmum fushi wanda abba a so abin zargi huwa ma kana fi sababil batil shine hushin da waton ƙarya ko wani abin banza ya sababar da shi wa shaidani ko shaidan ɗaya tunzara ka kalhaniyatul jahiliya kamar irin alhaniyatul jahiliya waton waɗan ƙabilanci ko ta'assubanci walin fisari linnaf ko kuma ramuwa ga an taɓa ka wani na ci ma zari sai ka yi hushi wani na ceci ma karama sai ka yi hushi auli amrin min umuri duniya za'ila ko wani al'amari ga daga al'amuran duniya masu gushewa to duk ire-iren wannan hushi ne mazmum bai kamata a ga hushinka ba a wajen taka doka Allah ya kamata a ga hushinka ba hushinka don ɗaya wani ya taka ka ba zaman yawa mutane sun yi hushi an taka su fiye da yadda ya kamata su yi hushi lokacin da an ka taka dokokin Allah sai ga mutum zai iya a yi ƙarya gaba ne bajin komi amma inda shi na an kawa ba tun da shi an kawa zai tadda duniya وهذه القصة وأن القصة رزام كرنتا توضح الفرق ذات بينا منا بمبنتي بين الغضب المحمود تكان هشي وأن أكي سوء الذي لا يكون إلا لله وأن بيك سيشيا سيدون الله وبين الغضب المذموم لكم تكان هشي وأن أكي درجي الذي يكون من أجل الدنيا وأن لكم كايش دون دنيا دون كاريم متونشنكا دون سامون وأن أدنتونكا لما كمان تنسوا وقد ذكر حجة الإسلام أبو حامد الغزالي في الإحياء حجة الإسلام محمد بن محمد أبو حامد الغزالي يا أمتا أكل ينسى إحياء علوم الدين أن رجلا عابرا أن يونمت ما يبوتا الله شهر الرينة بلغه أن قوما يعبدون شجرة وشيوان قبعا الله من يوم بوتا الله sai ji labarin akwai wasu mutane can sun tsiri bauta icce ya na shajara wani icce na suke bauta shi a gunkinsu fa kharaja li qat'iha shi kuma mai bauta Allah ga da ya ji labari sai ya dauko gatari ne ya fito sai ya sare wancan icce da ake bauta kuma bayan Allah fa qala lahu iblis da ya tsaye bisa hanya sai iblis ya ce mai in qata'taha aikin ban za ka yi in ka katse iccen nan ka sare shi abadu gai raga ita ce nan da yawa ai wajen wani icce sun kai farji ila ibadatika kai kuma ka wajen bauta Allahnka sai ka kawai kai ta naka bauta kamar su shi ta nasu faqala bawan Allah ne yake la budda min qat'iha ni dole sai na sare iccen nan tunda dai shi na taka bauta faqa ta lahu mutumin ne ya kama hada da shi ne shedan fasara'ahu al-abid ai ko mai bauta Allah nan da yake don Allah ya nuha ya katse ikken nan sai shi kwancin kwana ya kare shi ɗan ya buga shi kayi faƙala sai shi ɗan ya ce mai tuka kayi min kayi an tara julun faƙirun kuma ga ka kai salakta haƙi farje ila ibadatika kuma wajen bautar ubangijinka wa aj'alu laka dinarai ni kuma nayi ma alƙawlin kullun zan kawo ma dinari biyu تحت رأسك كركشن كنت كل ليلة كون دري إنك تاج راح الناري ولو شاء الله إن الله ياسو كأبوتا ماي كأبوتا مون شيء لا أرسل رسولا يقطوها أيضا وني منزوزي أي قوة يكاتب وني ده كيف هي كوما عليك إذا لم تعبدها أنت كيف أكاد وني زلوبي إن بكبو كيف تند بكبوتا متى كيف تهيك كوي سنة ديتا لكاشي إذا سامو da abin da za ka kawo ma kullun dinari kaga an yi yarjejeniya yanzu ya canza mai niyya ya sai shi ala bawan Allah ya ce na'am to shikenan duniya ta sai shi falamma asbaha da sai ya sai waje da dinarai sai isko ga alƙawalin da sun kai dinari guda biyu wa fi sani yau ne a rana ta biyu shi dan bai cika alƙawali ba lam yajid bai samu dinarin ga guda biyu ba a ashe ƙarya ta kake ne faka raja liƙaɗiha ce na ga dalina sai hita liƙaɗiha domin ya kace wannan ice ko da ya kama hanya fasa ra'ahu iblis can sai iblis ya tare shi zuwa kama kokowa sai iblis ya mai kai فقال له العابد sai mai bauta Allah ne yace mai kai galabtuka awwalan ya an kai da farko ni ni ma kai na hakan hinka sun magalabta ni saniya amma yanzu kuma karin jaye ni kai min kai faqala yace li anna ghadaba ghadabaka awwalan kana lillahi yace saboda farko kushinka domin Allah babu abin da ya hishe ka farko don Allah kawai ka hito don ka yanke ifkan nan saboda ana bauta Allah ana bauta wani Allah wa saniyan amma yanzu hushin ga da kai ka taho ka ce sa da ita ga za ka yi don mi kai shi mi dinarai ne don dinarai ga guda biyu don shi yanzu baka da ƙarfi na hai ƙarfin ka shi dan ya mai kai to don haka wato hushi domin Allah to shine a hushi wanda an mahmud shine wanda ake so amma hushi domin duniya to ba za ka samu komi game da shi ba to asbabul qadar me ke sa mutane fushi wai al-ghazali fil ihya'i al-asbab al-muhayyijatu lil ghadab sabubban da ke sa mutane su fushi hiya sune na farko azzaw girman kai ji cewa ni iri na wani zai tuba shi hakani in kale shi ai wallahi bai tsawa sai shi fushi wal ujubu da ma ma kadda kai shi ma nau'i na na girman kai amma waccan cikin zuciya shi ko ya shi ba bayyane ba wal mizahu akwai kuma wasa wal hazlu da bananci eh in aka yawaita wasa to wasan nan za ta kai ga aki zarahin wani har shi kai ga yi gushi saboda wasan ta wuce wuri don shi an kace ba a son a yawaita banancin nan da yawan wasa suna kawo wato suna garar da kiyayya wani cikin wasa za ka cuce shi wani cikin wasa za ka sare shi ga mutane ne waɗanda ke ganin kima sai daga ran nan sun bar ganin kima kuma cikin wasa dan haka kai mai wasa alhali ka riga ka sare mai boy wal huzqi da kuma izgilanci kawa mutum izgilanci wat ta'iri ko kuma zargi ka kama zargin mutum wal mumarat da garzama da kai garrama da mutum in ka kasa sai shi hushi da kai wal mudadda ko kuma kisantaka wadda ake samu tsakanin ma'abuta wani al'amari guda biyu suna musharaka ko ƴan kasuwa guda biyu ko wasu malamai guda biyu ko wasu ko ma'aurata matan aure guda biyu duk dai kishi da juna to shi ma shina sa kushi wal da yaudara ka aminta da mutum ƙarshe ɗaya sai shi mamaye ka shi yaudare ka to shi na sa ka yi fushi da shi wa shiddatil hirsi ala fudulil mali da kuma tsananin kwaɗai bisa ga dukiyar wasu haka ɗai za a ga mai kuɗi ya ke baka kuɗi don haka ka yi fushi kai baya ma baka so wal jahi ko alfarma wa hiya bi ajma'iha akhlaqur rabi'a to duk waɗanda ɗabi'u da mun ka jero masu sa fushi ɗabi'u ne rabi'atun kaskastattu mazlumatun abin zargi shari'a a shari'ance su waɗanda ɗabi'u yana da kyau ka yi ƙoƙari ka wanke zuciyarka da gare su in ka wanke ta to ba magana fushi wanda an mazmum gare ka wala khalasa min al-ghadab babu hanyar da zaka bi ka tsira daga fushi ma abqa'i hadhihi al-asbab matsawar ka samu ɗaya daga cikin waɗannan ɗabi'un duk kana da ɗabi'a girman kai ko ma ma da kai ko yawan wasa ko izgilanci ko zargin mutane ko garzama ko kisantaka ko yaudara ko ga kwaɗai kwaɗayin dukiyar mutane ko kwaɗayin alfarma to kai kuma ba ka ba rabuwa da fushi kullum da haka in kana son ka rabu da fushi wala budda min izalati hadhihi al-asbab babu makawa daga gusar da waɗannan sabubba da abdadaha ta hanyar yin amfani da kiyoshinta wa qala al-maqdisi al-imam al-maqdisi yace kai min asbab al-ghadabi al-hasad yace ba waɗanda da mun kalin tsaho ba hadda hasada kaga Allah yawa wani ni'ima kai gurin Allah shi rosa wannan ni'imar tashi ko bai ko baka samu ba kai dai kai dai tashi ta bace shi ka baka takaici kana bakin ciki ne to shi ma yana cikin asbabba na fushi wal hirs da kwaɗai kwaɗayin kayan mutane ba su ko san kana kwaɗayin kayan ba in sun kaɗe baka kuma kai fushi kuma ta kana al'abdu harisan ala shay'in duk sanda bawa ya kasance yana kwaɗayin wani abu a amahu hirsuhu wa asammahu to kwaɗayin nan nashi zai makanta shi ya kurunta shi waka ta nura basiratihi ya ruhe mai hasken luratai allati yu'rafu biha madakhil ash-shaytan madakhil ash-shaytan wanda ake sanin mashiga shaytan biha da ita ya ake na'am فيحسن عند الحديث كل ما يوصله إلى شهوته saboda haka duk abin da zai sadar sheshi zuwa ga sha'awa sai ta hanyar kwaɗayin nan zai kyautu gare shi wa in kana munkaran ko da ko almunkari ne au fahisha ko kuma alfasha shi dai in yana kwaɗayin abu sai ya cimma abin nan ko da ko abin nan bai da kyau wa hunaka asbabu ukhra babu ukhra akwai wasu ba daban-daban waɗanda ke sa hushi من هل مزاح الزائد إلو ما تاود سيوا والإعجاب بالنفس دجيجي لكي والتعالي على الآخرين دجنن كاهقوة والسخرية دجنشي والاستهزاء دإزجلنشي واعتقاد أن الغضب من كمال الرجولة دكما جننشي وهشي wato yana cikin zama namiji namiji shine mai yawan gushi a annabi ya faɗa mana wanda annabi ce man yamliku nafsahu inda al-ghadabi shi am namiji wanda ke mallaka kai ne lokacin fushi ya kace ma namiji ba wai mai yawan fushi shi an namiji ba yawan fushi raki na ragon namiji shi ke yawan fushi waɗannan su ne sabubba waɗanda ke ainihin kawo fushi waɗanda yana da kyau mutum ya wanke zuciya sai da gare su domin ya samu ya yi koyi da annabi sallallahu alaihi wa sallama wajen nisanta hushi da rayuwa ya san hushin da ya kamata shi da hushin da bai dace shi ba da kuma lokacin da ya kamata shi hushi da lokacin da bai kamata shi hushi ba to duba da yanayin lokaci za mu tsaya a nan asarul gadadi wa adraruhu wato matsalolin da hushi ke kawowa da hadarin da a cikin hushi za mu tsaya a nan sai zuwa gobe insha Allah ta'ala mu dora inda muka tsaya أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك